بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ayoyin da suka wuce Allah mana magana da kafirai wanda aka ba su lafiya a nan duniya ba su yi amfani da lafiyan ta wajen wa Allah sujada ba a lahira Allah zai ce su tashi su yi sujadar ko sun so su yi ba zai yiwu ba sai a mai da bayan su kamar sanda tun da ba su iya yin sujada a duniya ba sannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa يا رسول الله دعني ومن يكذب بهذا الحديث barni da wanda yake karyata wannan alkur'ani sannan sadrijuhum min haythu la ya'lamun da sannu zamu yi masu zamu kama su a hankali a hankali shine istidraj nahuzuhum qalilan qalilan min haythu la ya'lamun ta inda ba sani ba wa umli lahum ina masu talala mai kaman sake inna kaidi haƙiƙa kaidi na matinun shadidin mai tsanani ne la yuɗaƙu ba iyawa da shi am tas'aluhum ajran ko ko ya rasulullah Allah na tambayan shi shin lokacin nan nace ka isar masu da manzanci da ka je ka tambaye su su biya ka lada ne fahum min magramin muskalun su kuma suka zamo akwai nauyi gare su daga biyan ladan nan alhaza huwa allazi mana'ahum anil iman shin shi wannan ne ya hana su imani ko ko a sauran kansu ne
لولا أن فداركه نعمة من ربه لنجب بالعرج وهو مذموم
am indahumul ghaib ko ko ilmin gaibi na gare su ne shine Allahul mahfuz allazi fihi al-ghaib wanda duk abin da Allah zai yi tun daga farko har karshe yana lauhul mahfuz shin sun san abin da yake cikin lauhul mahfuz ne wahum yaktubun suna rubutawa minhu daga shi ma yaquluna abin da suke faɗa to ya rasulullah fasbir kai hakuri li hukumi rabbika ga hukuncin ubangijinka fihim a cikin su bima yasha'u da abin da yaso hukuncinsa kenan halakakke halakakke ne mai imani mai imani ne wala takun ka sahibul huti kar ka zama kaman ma'abocin kifi fil zajari a cikin kosawa wal ujlati da gaggawa wa huwa shine yunus alaihi salam an ce dalilin saukan wannan aya lokacin da aka zo yakin badar yakin uhudu munafikai suka kawo dalilin da aka mutane suka watse sai annabi ya so ya yi addu'a a kansu Allah ce a ya rasulullah ba halinka ba ne karka yi addu'a a kansu an ce kuma a ya sauka ne mutanen makka suka je su kifa suka da annabi je su kifa suka tura wawaye suna ma annabi jifa da dutse har lokacin da kafansa ya yi jini ya so ya yi masu mummunan addu'a Allah ce kai ba irin annabi yunusa ba ne kai manzon Allah ne manzo alhama ne to shi yasa kowane lokaci wani abu ya samu annabi wanda ya ne na bacin rai ko aka aibata shi ko aka gaya mana magana sai ce rahimallahu ahi Musa kada uziya bi aksara mimma uzitu fa sabira Allah ya cikan nan wana Musa an cuce shi biye da nawa yayi hakuri to anan Allah yana cewa kar ka zamo kaman ma abocin kibi annabi Yunus lokacin da ya kira mutanensa zuwa ga Allah suka kiye musu alkawarin azaba Allah da ikonsa azaban bai zo sanda yake so a kawo ba sai ya fita Allah ce to ka fita ba izini kifi ya hade shi to karka zamo irin shi ma'ana ana gaya wa annabi bar ganin abin da suke yi na maganganu da na aibatawa da na cin mutunci Allah baya gaggawa karka gokai ka gaggawa Allah baya karka kosa kuma to shine Allah ya ce ka sai bulhuti idna da rabbahu idna da da rabbahu ya kira ubangijinsa wa huwa makzumun mamlu'un ghamman fi badal lahuti ya cika da fushi bakin ciki a cikin cikin gibi laula an tadarakahu ni'matu in ba don rahama ta riske shi min rabbihi daga ubangijinsa ba lanubiza da an jefar da shi min baɗin luhuti daga cikin kifin bil ara a ƙasa wanda yake ba tsaro bil allil fala wa huwa mazmumun abin zargi walakinahu amma shi ruhima an masa rama fa nubiza ghayr mazmum bayan ya kafa da babu rabbu فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليلبسونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين
نعم فاجتباه ربه بنجد النبي يونس يذا بيش بالنبوة ده النبش فجعله من الصالحين يسن يشكن صالحا باين الله الأنبياء النباوة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك wallahi waɗannan da suka kafirce ya rasulullahi sun kusa bilan miliya'i wa fatiya li yazliqunaka ko li yuzliqunaka bi absarihim da gane su ay yanzuruna su kallo zuwa gare ka nazaran shadidan duba mai tsanani ya kado an yusri aka ya kusa ya kada kai wai suka an makanika ka fado daga wurin da kake lamma sami'u zikra yayin da suka ji alqur'ani wa yaquluna suna cewa hasadan don hasada innahu shi annabi muhammadu la majnunun mahaukaci ne bi sababil qur'ani alladhi jaa bihi sababin alqur'anin da yazo da shi wa ma huwa shi alqur'ani bai zama ba illa zikrun sai wa'azi ne lil alamin ga talikai aljinni wal insi la yahdisu bi sababihi jununun hauka bai samuwa don shi wannan aya an ce qurayshiyawa da al'amarin annabi masu tsanani sai suka ji labarin cewa akwai waɗansu mayu a ƙabilan banu asal su ake ce ma'ayin idan suka damu da abu sukan baccin abinci har kwana uku da irin tsafe-tsafensu na maida sai sun kwana uku idan sun kwana uku ba su ci abinci ba sai su zo kan wanda suke so su yi mashi maitan sai su ce masa ma a ƙadaraka ma asmanaka kai wannan ka cika ƙiba wannan ka cika ƙiba wannan ka cika ƙarfi da sun faɗi haka sai ya faɗi matacce da suka ji haka sai suka je suka kira wannan kabila wai su zo su kashe masu annabi muhammad da irin wannan maitan su huta ɗaya daga cikinsu ya ba kan shi yunwa kwana uku sai ya zo ya bijiro ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka cika karfi ka cika jiba annabi bai komai ba ya sake bada annabi bai komai ba ya sake bada annabi bai komai ba sai ayan ta sauka annabi ka san ko abin da yake faruwa wannan ba ma yake ne wa in yaqatil ladina kafaru li yazliqu naka bi absarihim sun zo kallon nan da suke maka wai abin da suke nufi wani abu ya same ka ne Allah kuma bai yadda ba to ayan tana da amfani kwarai idan mutum yana karantawa irin wannan an ce wanda ya karanci wannan aya to shi mai kambun baka ko wani magana na wani mai kambun baka ba zai cuce shi ba na suratul hal
سورة قد مكية وهاتنتان وقوسنا آية بسم الله الرحمن الرحيم الهاك الملهاك وما أدرك ما الهاك كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأغلقوا بالطاغية za matso da kujeranka na'am suratul haqa sunan kenan wanda za a yi maganan tashin kiyama alhaqa bismillahir rahmanir makiyatun annabi na zama maka ta sauka ihda aw isnani wa khamsuna aya ayoyin ta 51 ko 52 بسم الله الرحمن الرحيم الهاقة ما الهاقة الهاقة دينا أي معنان درانين قيامة أما فسرا سمي قنقصا زوجيا كما هنا أبو يفعل مكا كتكارا زنا تشيني الهاقة أما معنان سرانين قيامة التي يهيق فيه ما أنتر من البعض وندرانا نئيازو duk abin da mutane ke musu na tashin kiyama zai tabbata wani hisab da hisabi wal jaza'i da sakayya aw ko kuma wannan rana ne almuzhirati lizalika mai bayyanar da wancananka in kana da imani ma za a kiyama in ranan ya zo to da in kana da ilmul yaqini zaka samu ainul yaqini zaka gani a gabanka malhaqa menene ake ce mahaqa ta'zimul sha'niha وهو مبتدا وخبر وخبر وخبر وخبر وخبر خبر الناقة الهاقة نفرقو أباب النحو مبتداني ما نبيو شيما مبتداني الهاقة لابار مبتدا جملة ما الهاقة لابار الهاقة نفرقو وما أجريك ميسنا لك يا رسول الله ما الهاقة منيني قنقصا تاشي قيامة زيادة تعظيم جرمما قال جرمما ولشأنها غير أننتا فما الأولى ما نفرقو دينا مبتدا وما بعدها أبن ديك باين تشيني الهاقة خبره وما الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لأدرى كذب الثمود من القارئة جماعة ثموداوة sun karyata wannan kwankwasa na tashin kiyama allati taqrabul quluba bi ahwaliha wanda take kwankwasan zuciyoyi da tsoron rakinta an ce kara su su wannan samudawan Allah ya halakar da su ba amma samunu amma samudawa ba uhuliku an halakar da su bi tsagiya bi sayhati da kara an mujawazati lil hajj fi shiddati wanda ya tare iyaka a cikin tsanani wato kowane kowane hali Allah yana iya halakar da mutane kaga an halakar da su ba ruwa kace kana so ba mutanen nuhu aka halakar da su da ruwa ko ba hadari ake so ba hadari su ita yi baki suka dauka cewa babban abu ne za a yi ruwa za a yi ruwa suna ce haza adilu mumtiruna ga ruwa nan zuwa sai da suka zauna suka ji sanyi Allah ya mai da ita zafi wasu aka halakar da su da duwatsu amma mu al'umma annabi da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin do an dauke wannan ba halakar da mu da dutse ba shin ba alwadi ana yi an kawo dutsen a ba halakar da mu ruwan zafi ba ba halakar da mu da kara ba a'a Allah ya ce a ku dai na sanya tsakanin ku ku ku- ku zama tsanani ga juna to duk wani abin da muka yi Allah ba zai kawo azaba ba amma sai ya saki wasu akan mu wani ya ta dukan wani wani ya ta kashe wani wani dama can alkurani ya ce au yuzuka ba azhum ba asbalin ko mu ɗanɗana maku tsananin juna dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in na ga dama zan kawo tsawa Allah ya ce Allah ka kiyaye Allah kar ka kawo ce to ba zan kawo mutum da ka roka ko mun bullo musu ta azaba ta kasa ko ta sama ya ce Allah kar ka kawo Allah ka kawo kar ka kawo annabi ya ce Allah ne ce na karba Allah ya ce auli zuqahum ba'sahum ba'al ba'alin ko kuma ɗanɗana musu zafin juna wannan ya ta dukan wannan wannan ya ta dukan wannan sai Allah annabi ya ce kar ka kawo Allah ya ce to wannan ba ba zan ba zan hana ba ba za- ba za ka hana ba sai na kawo don haka mu al'umma annabi ba ka ma mana tsawa ba ka mana iska ba ka mana duwatsu amma ba rigima tsakanin mu wannan ya hau ya je ya kashe wannan wannan ya hau ya je ya kashe wannan wannan rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan su samudawa nan an ambace su a cikin alqur'ani a wurare hudu an ambace su al araf can an ce an kawo musu rajifa a cikin suratu hud an ce an kawo musu saiha a cikin suratu sajda an kawo su sa'ika a cikin wannan sura an kawo su masu bidagiya duka dai nau'i nau'i ne na azaba wanda ta girgizar da kasan da karan gaba da ya halaka su
وأما أبن فأقول أجرهم سلسلا عاتية فقرأ عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى قوم فيها ترعي كأنهم أعجاز نخل قاوية وهل ترى لهم من براكية amma adun amma adawa fa uhdiku an halakar da su birihin da da ƙara sassalin shadidin sauti ajiyatin ƙauyatin mai ƙarfi shadidatin ala alin ma'a kuwatihim wa shiddatihim su adawan nan suna takamin ƙarfafan mutane ne mutane manya-manya dogaye za a samu mutum ɗaya zai kai kamu 60 saboda girma da faɗi tikeke da shi to Allah ya ce bari in maganin ka in iska bai maka komai ba da kawo ƙara ƙaran nan kawai halaka su sahara alaihim Allah ya saki iskan bil qahri da rinjaye alaihim akan su sab alayalin wa samaniyata ayyam dare bakwai da kwanaki takwas awwaluha farkonta min subhi yawmil arba'a asbahin ranar laraba li samani baqin takwas da ya saura daga shawwal wa kanat fi ajzi shita ya zama a gefen lokacin hunturu ne asuman iskan nan ba yankewa mutatabi'at shin bi'at bi tataba'a fi'il al-hasim fi i'adat takayyi ala da wato an misalta shi kamar in mai lalas na yi da aska da ya daga askan nan cas cas cas cas haka zai dinga yi to Allah ya sifanta wannan iskan haka yake ba kakkautawa ko kadan haka iskan tsawon ya dinga zuwa musu na ba da hura hata yin hasim fasarar kawama kana ganin mutane fiha a cikin tasar'a matsuruhina an jefar da su haliki na halakaku ka a ajazi na halin hawiya saboda girmansu ka ce ku tutturar dabino ne katon hawiyatin wanda ya faɗi farigatin shin annabi ka gaya mutanenka da kai haltara lahomin bakiya kaga sauransu ina sauran adawan duk an halakar da su sifatu nafsin muqaddaratin aw ta'ulil mubalagati ay baqin la babu waja fir'aun wa man qibalahu fir'aun ya zo bayan waɗannan mutane da wanda mabiyansa man qibalahu a wani qira'an wa man qablahu a wani qira'an in ya zama wa man qibalahu da mabiyansa wa fi qira'atin bi fatil qaf wa sukun al ba'i wa man qablahu ay man taqaddama waɗanda suka gabace shi min al umamil kafirat daga al umma ummomi kafirai والمؤتفكات da mutanen mu'tafika aduha wa hiya qura qaumi lud shine alkarim mutanen lud bil qadi'a bil fi'alat da ayyuka zatil hadai ma abocin kuskure ma sauna suna
فأتوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية
ba a sau rasura rabbihim suka saba ma manzon ubangijinsu shine ludu wa gairihi da waninsa ba a hazahun akhazatan rabiya Allah ya kama su kamu bisa kan kamu za'idatan fi shiddati wanda ta karu a cikin tsanani ala ghairiha inna lamma laghal ma'u mu lokacin da ruwa ya daukaka ala fawqa kulli shay'in min aljibali ya daukaka birbishin komi daga duwatsu wa ghairiha da wani ta zama na tufan a zamanin ruwan dufan Allah yana faɗin irin waɗanda ya halakar wancan an halakar da su da duwatsu wannan an koma maganan mutanen annabi nuhu Allah ya turo ruwa sama ta sake ƙasa ta sake ruwa ya taɓa buga duk wani abu mai tsawo dutse ne menene na duniya duka ruwan nan ya rudufe ya hau kansa amallakum muka ɗauke ku bi ma'ana abaikum wa idh antum fi aslabihim kaga Allah subhanahu wataala ya ce ma don annabi maka dauke ku duk wanda yake nan ya hawo jirgin annabi Nuhu don annabi Nuhu shi bayan annabi Adamu shine uba na biyu domin duk wanda yake duniyan ya halaka duniya gaba ɗaya sai suka zama sauran ƴaƴansa samu da hamu da yafi su to ashe kenan kana cikin bayan kakan kakan kakanka kun hau wannan jirgi shine Allah ya ce hamallakum yana nuna mana cewa ni'imomin da ya mana ba ma cikin wanda aka halakar da ba mu zo yau ba muka mun ɗauke ku lijari a cikin jirgi mai gudana allati amilana nuhu wanda nuhu ya aikata ta wa naja huwa wa man kana ma'ahu ya tsira da shi da wanda suke tare da shi wa gariqal baqu sauran suka nutse linaj'alaha lakum tazkiratan mun yaka ne dun mu sanya wannan aiki wa hiya inja'ul mu'minin tsirar da muminai da halakar da kafirai ta zama tazkiratan lakum wa'azi gare ku wata iya ha uzunun wa'iyatun kunni mai kiyaye abin da ta ji ta kiyaye irin wannan don Allah yana gaya ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ga fa abin da nayi da waɗannan ga abin da nayi da waɗannan don ya zama mako wa'azi
فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدقتا دقة واحدة ويومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية
فإذا نفخ في الصور إن هوركه نفحة واحدة هورا وقدا للفصل بين الخلائق don rarrabewa tsakanin halittu wa hiya saniyatu ita ce hurawa na biyu na farko kan za a hura duk wanda ya saura mai rai a duniya zai mutu in kowa ya gama mutuwa sai Allah ce to kai mala'ikan mutuwan fa sarkin kaɗawa mutuwa saura mai ne saura kai ce kai ma mutu sai ya gama mutuwan sannan an ce kasan za ta zauna shekara arba'in Allah na cewa limanil mulkul yau limanil mulkul yau limanil mulkul yau ba mai amsawa shi da kansa zai amsa ma kansa da kansa ya ce lillahi alwahidul qahar to idan aka hura na kaho kenan na biyu don a rarrabe halitta lokacin ne kowa zai tashi wa humilatul allu aka ɗaukaka ƙasar nan wannan ƙasar da muke kan yau muna da sama kadai sai kasan nan ba a bukatan ta za a nade ta ne gaba daya wal jibalu da duwatsu ba dukkata dakkatan wahidatan dutsen zai dandake ya koma kawai kai man tudun kura fa yau ma idan ranan da kaga wannan ba waqa'atil waqi'a lalle mai aukuwa ta auku shine kiyama ba makawa Allah subhanahu wa ta'ala wurin shi an yi an gama mu ne muke ganin da saura la qamatil qiyamatu wa shaqatis sama'u sama za ta kekkece bayan yau mai izin wahiya a lokacin nan za ta zama rarrauna ba kamar yadda yake da ƙarfi yanzu ba kamar yadda muka faɗa iya cewa saman nan duk yadda ka ganta da girmanta da faɗinta ga ba ta taɓa gujewa ba ba a taɓa ta kariya ba tare da duk abubuwan da yake ciki a sama amma bai taɓa kece to a rannan ne zai kece sama ɗin sai mai kira ya kira sai mala'iku su fito sai su tambayi ubangiji su aina tsare ina za mu ina za mu kowane mala'ikan da yake dauke da saman sai saman ya kece ya fada kamar ka ce kana dauke da abu sai ya kece kawai ya fado kasa sama na biyu na uku duk a fado sauran ba sauran saman bakwai bai to don saman na farkon ma an yi mun ne to Allah ya ce wannan rana ne saman zai fado wahiya wal malaku ya ji wal malaku ala arja'iha وأهل العرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
نعم ومن عندنا والملك على عرشها ملائكة suna nan a nahiyoyinta yani almala'ikatu jawanibus sama wa yahmilu arsha rabbika fawqahum samaniya mutum takwas suke dauki mala'iku takwas suke dauke da al'arshin ubangijin ka ayyul mala'ikatul mazkurun yawma idan a wannan rana anan ne malamai suka ce a ko dai mala'ikun guda takwas ko dai mala'iku yanki yanki takwas ko ko mala'iku dai dubu takwas amma dai takwas din ne manzo Allah sallallahu ya cewa mala'iku hudu suke dauke da shi amma a wannan rana Allah zai kara musu hudu ya zama takwas yawma idan ranan nan tu'raduna za a bijirar da kulil hisabi don a yi makowa hisabi la ta hafa minkun khafiyatun wani abin boyewa ba zai taba boya ba minkun daga gurin ku biliya'i wata iminar sara'i na asirrai wannan rana yana da ban tsoro aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wai rannan ranan ya zai faru ne ai kowa zai ta kanshi kowa zai tashi ba riga ta ce ba riga ba wando kowa zai tashi aisha ta ce wa sau'ata ya rasulallah kai co ai kunya ya samu maza da mata a wuri ɗaya kowa tsirara sai annabi sallallahu alaihi kai canki ya ira abubakar ai mutane inda suka samu kansu rannan ba wanda yake sanin halin da yake ciki balle ya gane ko yana kunya ko baya kunya shine manzo Allah ya ce ta'arradu tazayyunu lil arli ku yi kawa ma'ana ku yi aiki mai kyau don ranan wannan rana ranan bijirowa har manzana na ce hasibu an fusakun kabla an tuhasabu ku yi makan ku hisabi tun kamin a yi maku hisabi hisabi dai a lahira ba makawa to ba makawa ba waye makansa hisabi kamin a je hisabin mun gani da yawa in an je maka kuwa daura kaya sai dinga nemo mai sikeli a auna kaya na ya wuce ko bai wuce ba an baka kilo 35 in ka zuba kayan ka zuba kayan sai ya ce abin ba akwai tsoro kar mu je a zubar mana da kaya to yadda kake yi a duniyar nan haka za'a yi saboda ka dinga auna kayanka tukunna kamin aje lahiran hasibu qawla an tuhasabu kowanne daya daga cikin mu ya ayyana wani lokaci idan lokacin yayi ya duba da daddare shin me nayi da rana na kirki in ya gani ya ce kai Allah nagode maka muwafakan ka ne Allah nagode maka abinda bai kyau ba ya ce Allah na tuba Allah na tuba to wanda ya dawwama haka shine za a faɗi matsayin sa ma manuti kitabu bi mini fa zai kullu mu kullu kitabu wato shi manzo Allah baya son ayi bayan sa hisabi al'umman sa baya son ayi masa hisabi domin duk wanda aka ce zuba kayanka wannan a ɗauka mai kyau ne wannan mara kyau a ajiye akwai matsala in dai har za a bi daidai kai da kanka kai kanka hisabi awa ashirin da hudu da aka baka tsakanin dare da rana guda nawa ka ba wa Allah guda nawa ka ba wa Allah duk sallolinka guda biyar din in baka ƙara wani abubuwa na wurdodi da sauransu bai wuce awa ɗaya ba awa ashirin da uku duk abin da ka karanta duk abin da ka aikata ba za a rubuta hanya na awa ɗayan nan kuma ba sai ya kyau ba ba sai ya kira jari wannan ma shi sa annabi ce kai makan ku hisabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da baya so ya ji za a yi ma Allah za a yi ma al'umma sa hisabi shi sa kullum da Allah ya ga annabi ya damu ya damu ya ce kai wa da sauhu yudi ka rabbuka fa sallah da sanin zan baka sai ka yadda na Allah ya ce ya rasulullah naga ka damu ne to ya kake so in baka ceto ne ko in yi hisabi ya ce a ceton dai har manzo Allah ya ta mana ya ta mana bushara anan yana cewa Allah ya ce ya shigar da sulusin al'umma na aljanna ko ya bani ceto na ce a ya shigar da rabi na ce a ya shigar da nace ya bani ceton ceton sai ya bani ceto ya bani kamfata uku kamfata uku nan duk wanda ya shiga ya shiga wanda bai shiga ba ya shiga sai na umaru yana wani ya ce ya rasulullah kamfata uku ya mana kaɗan a ɗan ƙara ya ce ai kamfata ɗaya ma ya fi yawan al'umma na kaga karka yadda ka je lahira duk abin nan da Allah ya baka a ce lada aikin lada kowane ɗaya kai za a baka goma duk aikin lada za a baka goma duk aikin sharri ɗaya za a rubuta maka baka da hankali ne ɗaya ɗaya rinjaye goma duk aikin kirki za a baka lada goma duk aikin kirki in kai ɗari za a baka lada dubu to banda sha-sha-sha yaushe za ka yi zunubi dubu rana ɗaya ko kaga ba a zuwa ya kawo azaban kenan in dai har ka yadda abubuwan da kake yi daidai ana biyan ka daidai yarin jaye na goma goma to ka zama haukaci kenan to amma man wuce gida ba hu amma amma wannan man wuce ya kitabu bi yaminihi fa yaqul ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulakin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya amma man wuce gida ba hu amma duk wanda aka bashi littafin sa biyaminihi a hannun dama fa yaqulu zai ce hidaban li jama'atihi lima surra bihi yana magana ga jama'ansa saboda farin cikin da ya same shi ha umqra'u kitabi ya jama'a ga littafi na kun gani kun gani kun gani kama a ce ka je ƙuri'an haji aka ce ka ci sai ka fito da gudu kana ce na ci na ci to haka zai faru ha umqra'u kitabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun san wanda za a fara ba wannan takardan kuwa ce wane ne ya ce umar bin hadamin shi za a fara ba wannan takardar suka ce har suna to ina abubakar yake a lokacin ya ja haba ai shi yayi nisa an kai shi aljanna yana can shi ai an kai shi amma sai na umar shi zai fara karban takardar nan ya ce za ta dinga walƙiya kamar rana to Allah ya ba mu littafin mu hannun dama na'am tana da ikra'u kitabiya tana za a fi ha umu ikra'u ikra'u kitabiya ha umu kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya ni na yaqinin cewa zan gamu da hisabi na cikin sauki fa huwa fi 'ishatin radiya duk wanda aka bashi wannan takarda ya tabbata a cikin rayuwa yardajiya ko marliyatin abin yarda fi jannatin 'aliya a cikin aljanna madaukakiya ka san ita aljanna a sama take ita ko wuta a ƙasa take to fi jannatin 'aliya aljanna madaukakiya kamar nan ba ga gidan madaukakan mutane in mutum yayi kuɗi da yawa sai ya haye dutse ko sai je ya gida mai gidan dutse yawa shi ko talauci sai ka samu kwari ma fadama ko gidan ya rushe oho to Allah ce fi jannatin aliya sannan qudufuha وقلبها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه
waɗohuwa abin ɗasan aljanna na 'ya'yan itacen daniyatun ƙaribatun tana kusa ya tanawalu halƙa'imu wal ƙa'idu wal mulɗaju ba irin na duniya ba in kana son cin dabino sai ka samu wanda ya iya cin dabino ya sa igiya ya soke sannan ya ɗebo in kana son itace mai zaki sai ka yi irin wannan to a lahira automatic ne in ka zauna icen ya zo daidai kanka kaɗi ba ka ci in ka tashi tsaye icen ya ƙara tsaye daidai domin ka kaɗi ba ka ci in ka kwanta ma kana kwance icen ya zo ƙasar daldal da ya zo kusa da kai shine ce ƙudubu hadaniya ma'ana ba wahala in kana zaune ka ɗiba in kana tsaye ka ɗiba in kana kwance ma ka ɗiba to an ce za a zo da fakiran musulmai a wannan rana sai a ce halin mu hal indakum ma tuhasabuna bihi za a tambayi su fakirai kuna da abin hisabi zai caba ya rabbana ta'lamu annana laysa indana shay'un fakirai su ce ya Allah ai ka san mu ba mu da komi wanda aka bar mu a duniya da talauci aka ba masu kudi kudi aka ba su sarauta ah me za a yi mana hisabi sai Allah ce kun yi gaskiya to a shige aljanna a shige a shige to an ce fakiri karka ji haushi sai ka shiga mai kudi shiga aljanna da rabin yini na lahira shekara 500 aiko an gaba morewa ko sai an shiga sai mai wadata ya shiga mara wadata ya shiga da shekara 500 in ya shiga da shekara 500 sai na ce to ko an kuna can wajen hisabi tukunna wannan gidan ya ka same shi wancan wurin ya ka same su kudi banki da bankaɗe ina ka same su wannan ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin asharatul mubashshara akwai Abdurrahman ibn Auf maloniya ne maloniya ne a zamanin manzon Allah saboda dan kasuwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa albarka a kasuwancin sai ya ce Allah ya maka albarka a kasuwancin ka yace wallahi ko kura na kai kasuwa sai an saya kowa ya kai kasuwa sai ya ba za a saya ba amma ni kura ƙasa in na diba na ce gashi na sayarwa sai an saya saboda addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wata rana yana zaune da sayyida Aisha yace Aisha yace ito bana bayana saboda akwai Abdurrahman ibn Auf ko ba kowa a cikin sahabbai na abdurrahman ibn auf ba abinda ba zai dauka muku ba amma fa bari ga miki abdurrahman ibn auf ba yan uwansa sai sun shiga aljanna da shekara 500 kamun ya shigo abdurrahman ibn auf kaga irin wancan kudin ba irin naka da nawa ba ko irin wancan kenan to rannan kai abdurrahman wani bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duniya bai taba jin wannan hadisin ba sai garin Madina ya turnuke da kura ko ta ina aka ce ah yaki ne zo garin me ya faru aka ce a a ai ba wani abu bane raƙun man abdurrahman ibn awf ne suka dawo batauci duk gari yayi kura haka yayi kudin sa ne ice sai Aisha ta ce annabi yayi gaskiya annabi yayi gaskiya yan uwansa sai sun shiga aljanna sun riga shiga aljanna a wani ruwan shekara arba'in a wani ruwan shekara ɗari biyar sai wani ya je gaya mashi annabi ya ce haka annabi ya ce haka wa me zai ja mun kuɗin ko to duk aje a yi sadaka da su da aka yi sadaka da su sai kuɗin ya ce ni ko yanzu zan zo ma na kasa malumin sadaka ce ba sadaka yi ba ai ya jawo wani ne ya jawo su ne to da ya bar duniya an ce dinari a ɗakin shi sai da aka sa gatari ana ballewa da ballewa ake yi matansa sulhu aka yi da su aka ba su sumuni dinari dubu tamanin dinari ba dinari dubu tamanin to anan mu fakirai mu fakirai sai mu ce alhamdulillah yawa sai mai ta tanadi karmu karmu sha wahala banza ka tsaya a duniya ka bi Allah kai ta zikiri kai salati kai ta zikiri kai salati komin talaucin ka kana da wurin kwana komin talaucin ka kana da riga komin talaucin ka kana da gida irin naka komin talaucinka kana da mata irin naka komin talaucinka kana da mota kafa irin naka ba a sa mashi mai ba a sa mashi mai an ka kama da biya yanzu nan ba giris daga ji inda kake so saboda ka sai ka gode wa Allah inni zanuru anni malaqima fi inshatin aliya fi jannatin aliya waduwa daniya Allah zai cewa kulu wa shirabu ku ci ku sha hani an halin mutahanni'i na kuna masu barka ka san shi ji daɗin duniya daɗin banza ne kana gama ci to in ka ci abin da cikin bai saba ba da daddare murɗa ka nemi bayi in ka ci ka ci da yawa kai ƙato kai ƙiba mai ya hana jini tafiya hawan jini ya hau kowa gaba ne ba ka exercise saboda kana ci kullum kana kwana iya kwanin shi Allah ya ce ka sha bala'i kuwa sai a ce hawan jini sai asibiti sai london sai abuja sai ina ne da sauransu to na lahira ba haka ba ne bayan gidan ma ba a zuwa iska ne zai fito kawai mai kanshi kamar almiski shi na Allah ce muhanni'in kuma matsalar duniyan kullum ka ci kana tunanin cewa "Mm, mm, wannan ni'ima fa kare kare kullum da biya kenan kare kare kai ne kullanan kullanan kai ya kare to Allah ya ce na lahira babu an riga an gama wahala a duniya ba tunanin zai kare ba tunanin ba zan samu gobe ba ba tunanin barawa zai hauro mun katanga ya kwace ba tunanin yan fashi za su tsare ni a hanya Allah ya ce muhanni'ina bima aslabtum saboda abin da kuka aikata wanda ya shude fil ayyamil khaliya a cikin kwanuka maliya mai shudewa fi duniya a duniya wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi duk sanda Allah ya kawo maganan wuta sai ya kawo na aljanna in ya kawo na aljanna sai ya kawo na wuta to kai ka ji wanda za a baka littafi ta hannun dama shi ko wanda aka bashi littafin sa ta hagu kuwa ba amma man uti kitabahu bi shimalihi da hannun hagunsa bai kule ce ya laitani lam uta kitabiya wayo kai tona ni tambi da ma a ce ni ba a bani littafin ba walam azri ban sani ba ma hisabiya menene hisabi na ba
يا ليتها كانت القاضية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ya laita da ma a ce mutuwan da muka yi na farko kanatil qaliya ta zamo ita ce mai shudewa ba za mu sake tashi irin wannan ba ma'ana abinda shi wannan zai ce alqaliyatu li hayati bi an la wasa ma agna anni maliya kudi na bai wadace ni ba halaka anni sultaniya hujja na da karfi na da nake takama da shi a duniya a buge wancan a gama wancan a gina wancan a dauki wannan yau bai wadatar ba وهاء كتابيا وحسابيا وماليا وسلطانيا لسكتي ma'ana bai ce halaka anni sultani ba bai ce magani anni mali ba an kawo shi ne saboda kawaitarwa maliya sultaniya waqan wa waslan ittiba lil musabil imam wan naqan wa minhu akwai cikin makaranta ma da suke shafe ta halaka anni sultani to abinda za a ce idan an ba wancan mutum takarda ta hannun hagu to banna ta yi don masu jira na jira in ka fito da takarda hannun dama ga masu tariya maraba maraba maraba kuma daɗin aljannan wato kowa zai je kamar ya yi tafiya ne ya dawo ba ba za a nuna maka aljannan ba Allah zai shiryar da kai zuwa gidan kana kama hanya za ka je ka tarar da matan gidan da hidiman gidan ai mai gida ya dawo mai gida ya dawo mai gida ya dawo har makocin kan zai wuce ya ce ka gawa ne ai na gan shi ga yanan zuwa ga yanan zuwa to su ko wannan suna fitowa ta ga ma ga zabaniyawa da ka fito da takarda ta hannun hagu ga masu kame ko zuhu hidabun li hazadati jahannama ga masu tsaron wutan jahannama فغلوه أجمعوا يديه إلى عنقه في الغل كتار عنون سكحدا دويا في الغل أشيوكمي ثم الجحيم صلوه سنن كونا شد وتن جهيما أدخلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه سنن أشكن سرقا من كامو سبعين بذراع الملك فاسلكوه كشكر دشي أدخلوه بما بها بعد إدخاله النار باين شكر دشي وتا ولم تمنع الفاء من تعلق الفعل da yace fasluku wannan bi zarfil mutaqaddim kaga hikiman shi dan aljanna zai shiga irin halittar da Allah ya masa za a ƙara mashi kyau a ƙara mashi jamala ya zamo ya fi kowanne daga cikin gidansa kyau shi ko dan wuta ba za a shigar da shi wutan ba sai an kama shi an mai da shi kaman bolt a ɗauko hannun a tungume a haɗa da wuyan a ɗaure da ƙasarka to malamai suka ce abin da ya sa za a yi masa haka kowane ɗan adam yana da sirri guda biyu a jikinsa wannan sirri in sun dawama akan haka wutan ba za ta kona shi ba kowane ɗan adam in ya ɗaga hannunsa haka alif dallan hakuri ne allahu ne in ya dubi kansa mimin muhammadu ne in ya dubi kirjinsa ha'in muhammadu ne in ya dubi cikinsa mimin muhammadu ne in ya buɗe kafansa guda biyu dalin muhammadu ne to allahu da muhammadu ko ba za su shiga wuta ba shi sa za ce to ku zuhu canza mashi wannan sifa ko kulluhu a sa shi cikin hukumi ya daure sannan sarkan nan zan ƙwa sab'una zira'an an ce sarkan ma in dai ba don Allah zai mai da jikinsa babban jiki ne ba an ce sarkan guda ɗaya da za a digo da digon da rana ta kona mutanen duniya saboda da ya bazuku innahu kana la yu'minu billahi al-azim abin da ya kawo mashi haka ya kasance bai ba da gaskiya da Allah al'azim mai girma.
ولا يحب على طعام المسكين فليس له يوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون Wala ya kullu wala da amin miskin bai kwaɗaita da mutane shi ba zai ciyar ba, ba zai kwaɗaitar a ciyar da miskinai ba. falaisa lahul yawma hauna hamim Allah ce to ba wani makusanci da zai zamo gare shi a yau qaribun yantafi bihi wala da'amun babu abinci illa min gislin sai daga surkamekin yan wuta wanda ruwan nan zai dinga gudana to kaga ciyarwa yana da kyau kenan a kowane lokaci musamman a lokacin wata ramalana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya ciyar da mai azumi a cikin watan ramalana yana da ladan shiga aljanna sai sahabbai suka ce ya rasulullahi talakawan kenan ba mu da abin da zamu ce annabi ya ce ko da mino ka sai aka bada ko da mino ka sai aka bada saboda ba hikima bane mutun yana da dukiya ranan watan ramalana makotan su ji yunwa ba hikima bane a ce ba zai bada abinci ba a'a kai kokari ka kara mudu a gidanka lokacin da duk watan ramalana ya zo kai kosar da mutumin da ya yi azumi ya yi ni Allah na yarda da shi bakin shi na ɗoyi Allah na jin kai kana jin ɗoyi Allah na jin ƙanshin almiski to ka yi ƙoƙari ka ciyar da shi to anan Allah subhanahu ta'ala cikin laifin da za a shigar da mutane almuta yace la yaqullu ala da'amil miskin saboda haka Abdullahi ibn Abbas ma ku yangansa an imil miskina ya fulana wance ki dinga ba miskinai fa wannan shine rabin rabin kwance hukumin lahira hukumin da zaka shiga a lahira rabin kwancewarsa ka ba miskini na biyu kuma mu warware shi da sadaka warware shi da sadaka saka wannan duk karantarwa ne gare mu ba wani mutumin da zai ce ya rasa abin da zai ba babu shi inda ya karasa da bino guda daya to sai fiye wata biyar ka ba na naira biyar ka ba wani in ya gagara ma ka tsaya wajen da wani zai ɗibo kofin ɗibo kofin ka bashi yana neman ruwa ɗibo kofin ka bashi yayi balle kuma da wasu mutane masu kiriya wajen ka ka ƙara kwanan tuwo a basu ko ko ka ba wannan ka ba wannan to kaga Allah ce rashin wannan in an tambayi an wanda ya ce a'a wala ba su kuɗaitarwa bisa ciyar da waɗannan miskinai wala kullu ala miskin فليس له ما هو نائم ولا نام إلا من كسي لا يأكله با مي تنسى إلا الخادعون سيدي ما سكسكري كافري فلا أقسم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون
نعم فلا أقسم إن رنقوا لا زائدة bima tubsiruna da abin da kuke gani min al-makhluqat wama la tubsiruna da abin da ba ku gani min hana gare ta aibi kulli mahalukin dukkan abin halitta innahu ayul qur'an wannan alqur'ani da yake hannunmu la qawlu rasulin karim wallahi zancan wani manzo ne mai girma qalahu ya faɗe shi risalatan risala wato aika ne aka kawo masa na'am anillahi daga Allah ta'ala wa ma huwa bi qawli sha'irin wannan alqur'ani ba zancen mawaki bane kamar yadda kuke fada kalilan kankani ne ma tuminu kuke ba da gaskiya wala bi qawli kahinin wannan alqur'ani ba zancen dan dabo bane kalilan kankani ne ma taskurun kankani ne kuke wa alzuwa bitta'i wal ya'i fil fi'laini wa ma za'idatun mu'akkidatun wal ma'ana annahum amanu bi ashiya sun ba da gaskiya da abubuwa ya siratan sassauka wata zakaruwa suka ambace ta mimma ute bihi sallallahu alaihi wasallam daga wanda aka ba annabi min alkhairi na alkhairi sun yarda da sada zumunci da kamewa falam tukuni anhum shay'an mata wadatar da su da komai ba
تنزيلهم من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين tanzilun saukarwa ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai walau taqawwala alaina ba'al laqawil da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaji wasu maganganu akan mu bi an qala anna ma lam naqulu ya faɗi abinda ban faɗa ba la khazna min huda mun kama shi bil yamin hanan dama an ce wannan ayan cewa nazala bihi ruhul amin shine farkon ayan da ya fara shigar da son musulunci a zuciyar sayyidina Umar wato an ce ya wuce ne wata rana yana yawo a gidajen Makka sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah da daddare sai Umar ya ce makansa kai bari me bari je in ji me wannan Muhammadin yake faɗa waka ne ko to yana faɗin cewa waka ne a zuciyar sai annabi ya ce ma huwa bi qawli sha'irin kaman ya zo ya tambayi annabi yana cewa wannan ba waka yake sai ya ce ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun ah sai ce kai kila dabo ne sai annabi ya ce ma huwa bi qawli kahini qalilan ma tazakkurun ha yace to waye saukar sai yace tanzilun min rabbil alamin ba shi ya faɗa ne a zuciyarsa zai wuce shi kuma annabi na daidai karatun annabi yana bashi amsan abin da yake faɗa to an ce farkon kamin shiga musulunci yana yana da yar uwa ana ce mata Fadima to ta shiga musulunci shi bai sani ba shi kenan sai sai na umar ya zo shiga gidanta wata rana don an bashi labari cewa kana nan kana gaba da muhammadu ai abin da kake gaba da shi ya shigo gidanka ba ya ce ya shigo gidana a ta ya shigo gidana aka ce ai yar uwar ka faɗi ma na mijin ta ma su ma sun shiga abin ya ce su din su din suna ƙarya ne sai ya kama hanya sai ya je gidan yana shiga gidan so sun san zafinsa shikenan sai suka yi maza suka naɗa littafin suka ɓoye ya ce me hannunki ta ce ƙur'ani ne maganan Allah sai ce nuna mun ta ce a'a ai kai kafiri ne layan masu huyilan mu haruna ka taɓa wankan janaba ne ba zan baka ba ya ce to in yi wanka za ki bani ta ce zan baka ya shiga ya wanka ya zo ya ce bani ya ce a'a ai wankan ma ba zai tsirar da kai ba Allah ya ce innamal mushrikuna najisu kai mushrikai ne kai najasa wannan wankan bai ba Umaru ya fushi yace ni ni da yar uwata har Muhammadu ya yau tana ce mu wai ni ne mushriki to shikenan sai na kashe Muhammadun ma mu ma huta to dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a dan an sayyidina Umar shine musulmi na 40 shine musulmi na 40 da aka samu musulmi 29 shekara shida aka samu 39 ana neman daya sai an samu gwarzo sai na annabi sallallahu alaihi wasallam rannan sai ya addu'a yace Allahumma izzil islam bi ahadi al-umarain amr ibn hisham aw umar ibn khattab shi ma abu jahl sunan shi amr ibn hisham don suna kiran shi abul hakami ne wato saboda ya iya magana manzo Allah ne yace ba abul hakami ba abu jahl dai tunda bai san Allah ba bai san manzon Allah ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya roko cewa Allah ka buwayar da musuluncin nan da ɗayan Umar biyu ko Amr ibn Hisham ko Umar ibn Khattab to nan sai na Umar ya shiga sun yi haka da kanwansa washe gari kenan ya zo ya majalisan Qurayshiyawa wa zai je gama da mutumin da yace ni ne to shine ya kama hanya ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su sahabban da suke wurin sa tsoro suka ji suka ce ga Umaru nan tashin hankali ya kawo shi annabi ya ce ku bude ya shigo ana budewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bugi kirjinsa ya faɗi somamme ya ce umaru ce la ilaha illallah da ko ya zo da takobi zai kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah subhanahu wataala mala'ika annabi ya ce mala'iku na murna suna buki saboda ka musulunta ya ce umaru duk inda gaskiya yake nan yake ai yana gama musuluncin ne ya ce ya rasulullah muna kan gaskiya ko Allah ya aiko ka yace ba da umaru ba za a buya ba da ni ba ba sauran buya ya dauki takobi kenan ya shiga garin makka la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah ina ma zan je a ji labari kowa ya ji aka ce akwai wani mai surutu abu jami'il ya je kofar gidan shi ya dake kofa abu jami'il fito wacce ka kashe ce ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya shiga kwararo kwararo na makka yana la ilaha illallah muhammadu rasulullah har ya kai majalisar kafirai ya mare su suka mare shi aka yi dambe ya ce wallahi in mun kai ɗari sai mun kashe ku kaji sibga tallah wa man hasan min allah sibga kirjin da annabi ya daka nan take wanda ya cika da kafirci ya cika gidajen annabi ya ma zo ya kashe annabi Allah da ikonsa da yake annabi rahama ne kafircin ya zube gaba ɗaya ta tas imani ya juya wani irin imani kuma ba na kowa da kowa ba kana shiga abu yanzu yanzu nan ka narke ya zama duk gabanka babu komai sai imani sai ya ɗauko takobin nan yana cewa duk wanda ya taɓa shi zai kashe shi duk wanda ya taɓa shi zai kashe shi sai na umar kenan to Allah subhanahu wataala ana cewa ma mu gabe da shayin kalilan ce to wannan ayan shi ya ja da shiga musulunci sun malaka nana sun malaka dana sannan da mun yanke minhu na gare su bil watin da jijiyan da yake rataye da zuciya wa huwa irqum muttasilun bihi idan qata'a ma tasahibuhu wato wannan ana gaya maka annabi bai yawa Allah ƙarya ba bai kaga magana gare shi ba Allah ya ce bar ganin sa annabi ni ba ni yadda ya mun ƙarya wallahi na ya mun ƙarya ko ya kagi wani abu ya ce ni na faɗa ba ni na faɗa ba da mun kama shi da ƙarfi irin namu da mun yanke maratayin zuciyarsa ma gaba ɗaya ba ma minkum min ahadin an hajizin ba wani ɗaya daga cikin ku wanda zai zamo mai hana mu haka huwa ismu ma wa man za'idatu litakidin nabi wa minkum halin min ahadin ai la ahada ba mutum ɗaya li anna ahadan fi siyaqin nafi domin cewa la ma minkum min ahadin ma ahadun ne wa namiru anhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ai la mani ba mai hani lana gare mu anhu gabarin sa min haythu liqab wa innahu wa innahu la tadhkiratun lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukazzibin wa innahu la hasratun 'ala al-kafirin وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
نعم وإنه شيء القرآن النم لتذكرة وعزين للمتقين كما سطور الله وإنا لنعلم أن منكم مكذبين مومن سني سكو متاني أشينكو أكوي ما سكرية تاوى بالقرآن دا القرآن ومصدقين دا ما سكرية تاوى وإنه أي القرآن وأن القرآن لحسرة على الكافرين نداما أكن كافري إذا رأوا ثواب المصدقين ويقاب المكذبين به ranan da suka ga ladan da ake ba masu gaggatawa da alkurani suka ga kuma ukuban da ake kai waɗanda suka karyata alkurani kuma shi alkurani nan la haqul yaqin ay lil yaqin al haqiqini ne gaskiya to ya rasulullah fasabbih bismi rabbika ka tsarkake ubangijinka bismi za'idat rabbikal azim ubangijinka mai girma subhana rabbiyal azim wa bihamdihi alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin azama kallah wannan yana tambaya ne wai mutum ne ya dauki azumi irin na ranar alhamdulillah nan to sai gajiya da wahala ya kama shi ya karya wannan azumin na ya matsayin biki a ba komai ba azumin farilla bane ta dawuyi ne in ka ji baka iyawa kare ta akan makalla wannan wai yana tambaya ne wai yana son ya gane wanne ne ainihin aka fito wala dali ko kuma wala dali
to duk bai faɗi daidai ba shi ladi faɗin shi da lami daban sai ka kaurara shi halcinka wala dali ولا الضالين ولا الضالين ba ka ce wala ralina ko wala lalina ba a zuwa zuwa
ba laraba kowane harfi akwai mafarijin ruwa yadda harafin yake fita wani za ka tara halke ne wani za ka bude wani za ka tara za ka gwababa ne wala dalin
akan makalla waya matsayin mutumin da yake azumi kuma yawa ya kwanta barci ya yi mafarki ya yi fitar da maniya matsayin azumin sai ai ba shi ya jawo ma kansa ba ya yi wanka ya ci gaba da azuminsa akan makalla wannan wani suna neman a yi musu ƙarin bayani ne akan falalan karatun alkur'ani cikin azumi wata ramadan ko ba azumi ba kullum ana so ka zama fakara umma ta yassara min alqur'ani ka karanta abin da ya sauka da qur'ani kar ka yadda qur'ani ya kai karan ka ranan kiyama ya ce ka ajiye shi kaman jarida a daki kullum musulmi ya karanta alqur'ani ya zama cikin ayyukansa akwai karatun alqur'ani sai na umar lokacin da aka bashi halifancin manzon Allah yakan zo da alqur'ani ya ajiye in ya yi hukunci ya yi hukunci sai duba ƙur'ani ya ce ina tsoron kar ƙur'ani ya kai ƙana na ya ce ita hazani mahajuran ba ka aje alkur'ani sai watan ramadana ka dauko kai ta yi ba kowane lokaci ana so ka karanci alkur'ani abin da ya sauka ko da su muni ɗaya ko su muni biyu ko su muni uku in ya yi ma a ce duk sati kana sauka to shi watan ramadana falalansa duk aikin da kai na ibada ana ninninkawa ne wanda kai kamin ramalana bai kai ladan wanda kai ramalana ba saboda haka duk abin da kai na ibada nafila ne zikiri ne istighfari ne karatun alqur'ani ne ana ninnin kaladan kuma watan ramalana watan da aka saukar da alqur'ani ne to zamanin watan abu kuwa ba shi kayansa Allah ba mu lafiya Haji amma salatu fati.
Amin.
Sallallahu Muhammadin ya rabbana.